نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata sha bakwai ga watan rabi'ul awal shekara ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in hudu hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya yi daidai da sha uku ga watan goma shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na riyadu salihin wallafar babban malami a sheikh abu zakariya yahya bin sharaf annawawi Allah ya ji malam da rahamarsa yan uwa idan ba a manta ba mana karatu ne a cikin kitabul umuril manhi anha littafin da ke bayani game da al'amarin da shari'a ta hana su wancan sati da ya wuce mun karanta babin da ke bayani game da haramcin riya yin abu ba don Allah ba yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babin da malam ya sa mata suna da babu ma yutawahhamu annahu riya'un wa laysa huwa riya' babin da zai bayani game da abinda mutane suke ɗaukarsa suke wahami suke kuskuren fahimtarsa akan cewa riya ne malin ce alhali kuma ba riya ba ne ta wanda shi ne babin da malin zai mana bayani a kansa a bayan mun tattauna akan mecece riya malin mana bayani ƙarƙashin hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ingatattu da suka tabbata cewa riya shi ne aikin da ake yinsa don neman ladan Allah maɗaukakin sarki sai ka yi shi don wani Allah ko don wani ya yabe ka ko ya baka wani abin duniya ko don wani arab daga cikin agharab daga cikin agharabin duniya to yau kuma mala ya ce akwai wani abu da mutane suke kuskuren fahimtar su ɗauka riya ne alhali kuma ba riya ba ne wannan shi ne abin da za mu ji insha Allah ta'ala mala ya ce an abi zarrin radiyallahu anhu an karɓo daga babban sahabi abu zarri gifari allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda ƙala ya ce ƙila li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an ce da manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam a ra'aitar rajula ya amalu al'amala min alkhairi wa ya hamaduhu annasu alaihi aka ce ya rasulallah a ra'aita shin kana gani ko ba ni labari kalmar ar'aita idan ta zo malamai suka ce abinda ake nufi da ita shine akhbirni ba ni labari wannan alhamza din da yake farkonta hamza ne na istifhami ma'ana alamun tambaya ne yanzu ya rasulullahi me kake gani ba ni labari ar-rajulu ya'malu al-amala min al-khair mutum ne yake aikata wani aiki na alkhairi sai dai kuma wa yahmaduhun nasu alai idan mutum ya aikata aikin da ya aikata sai kuma mutane su yabe shi akan aikin nasa me hukuncin wannan aiki nasa ya rasulullah shin shi ma shiga cikin masu aiki ba dan Allah ba shi ma wannan abin da ya aikata riya ne kala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce tilka ajilu bushra almu'min tilka ajilu bushra almu'min annabi ya ce masa wannan ai wata bushara ce ta gaggawa da Allah yake yi ga mumini ina fata an fahimta kaga wannan ba riya bace kenan wato yawa idan muka kalli hadisin a irin wannan wasu daga cikin al'umma za su ɗauka shi ma zai shiga cikin ƙarƙashin riya amma bambancinsu da riya shi ne shi mai yin riya asalin aikinsa ya fare shi ne don mutane su gani su yabe shi don ya faranta wa wani rai ko kuma don ya samu wani abin duniya a wajen wani asalin aikinsa abin da ya fara yi don shi kenan kamar yadda muke bayani wancan satin yayi ne dan Allah ya bashi lada kuma wani ya gani ya yabe shi to amma shi wannan nabi da muka karanta hadisin sa yanzu shi yayi aikin sa ne asalatan yayi shi ne lillahi subhanahu wataala dan wannan fata an fahimta asalin aikin bai yi dan wani ya gani ya yabe shi ko dan wani ya gani ya kushe shi ko dan wani ya gani ya ji dadi ba a'a yayi aikin ne asali dan Allah to bayan yayi aikin ne ya gama kaf to mutane kuma sun ga aikin sai suke bansa a bayan fage sai magana ta dawo kunnensa to irin wannan shi ma shiga cikin riya ɗan uwa an fahimci bambancin su ko to shine sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce a'a ai shi irin wannan na biyu wata bushara ce ta gaggawa da Allah madaukakin sarki yake wa mumini ma'ana aikin da yayi cikin izinin Allah aikin sa karɓe ne a wajen Allah madaukakin sarki shine ayat da muka karanta wancan sati Allah madaukakin sarki ce lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah bayan Allah nagartattu suna da bushara a rayuwarsu ta duniya kamar yadda suke da bushara a rayuwarsu ta lahira mecece bushara a rayuwarsu ta duniya wasu daga cikin malamai suka ce shine irin wannan shine irin wannan kayi aiki dan Allah amma kuma sai a samu bayan Allah su rinka yabanka idan ita ka'ida shine Allah madaukakin sarki ce qul imalu فسيرى الله عملكم ورسوله ورسوله والمؤمنون Allah madaukakin sarki yace ku yi aiki da sannan Allah madaukakin sarki zai ga aikin ku annabin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai ga aikin ku ku da kuke tare da shi sahabban sa kenan sauran mu'minai ma za su ga ayyukan ku ma'ana ku yi aiki dan Allah amma Allah madaukakin sarki zai ga aikin kuma zai ba ku lada a kansa sannan sauran muminai shi ma Allah maɗaukakin sarki zai nuna musu aikin ku amma me ake bukata shine asali kai aikin dan Allah shine abin da ake bukata kamar yadda muka sani yan uwa hadisi ya tabbata ingantacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suna zaune da sahabbai an zo wucewa da gawa mazaje na dauke da ita akan kafadin su sai fa'afna ko fa'afna alaiha khairan sai suka yabo yabo na alkhairi akan wannan gawar sai annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace wajabat wajabat wajabat ya shiru yace kawai ta wajaba ta wajaba ta wajaba sai annabi ya shiru haka nan aka ƙara zuwa wucewa da wata gawar saboda haka sai mutane suka yi mummunan comment akan wannan gawar ma'ana suka faɗi maganganu marasa kyau game da wannan gawar wannan ba mutumin kirki bane irin dai maganganu da mutane sukan yi akan mutum idan ya rasu nan ma sai annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya memeta a nafsul kalima sai ƙara cewa wajabat wajabat wajabat ta wajaba ta wajaba ta wajaba to shine sai sabai suka magance a lokacin suka ce ya rasulullahi me kake nufi da wajabat waccan an wuce da ita gawar an yi yabo akan ta ya rasulullahi ka ce wajabat wajabat wannan ma an wuce da ita an yi mummunan kalma da maganganu mara daɗi a kanta shi ma ya rasu ka ce wajabat wajabat me kake nufi da wajabat sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace ai antum shuhada'ullahi ala al-ard ko fil ard ku ku ne bayan Allah wanda kuke shaidan Allah shaidu na Allah madaukakin sarki a doron ƙasa ma'ana abin da kuka faɗa game da mutum to Allah madaukakin sarki zai amfani da shi ku ne shaidun Allah madaukakin sarki a doron ƙasa da kuka ce wancan bawan Allah mutumin kirki ne ya ba Allah madaukakin sarki ya zauna da mutane lafiya to abinda Allah madaukakin sarki zai karba ya aiki da shi kenan a kansa ɗan uwa fahimta wannan ma da kuka yi mummunan magana a kansa kuka ce ba mutumin kirki bane yayi kaza yayi kaza shine abinda Allah madaukakin sarki zai karba ya aiki a kansa antum shuhada'ullahi fil ard ku ne shaidun Allah madaukakin sarki a doron ƙasa ba dan Allah bai sani ba ina fata an fahimta to wannan ma irin sani ma'ana abinda kai ne nagari sai mutane suka yi maka shaida a kansa shi sa duk abinda mutum yake aikatawa 'yan uwa sawa'un mai kyau ne ko mara kyau ya yi shi a ɓoye baya so mutane su gani to da wahala wannan aikin nasa ya ɓoye haka ƙa'ida take da wahala wani aiki da kake mai kyau kuma da kyau kaga ya ɓoye nawa ne kamar yadda na bayani wancan satin zaka ga mutum yana aiki na alkhairi baya so kowa ya sani wani lokaci zaka tun yana rai abubuwan suke fitowa ga abin da yake ga abin da yake shi bai bai dan a sani ba Allah madaukakin sarki tsinkayar da abin ga wasu daga cikin bayinsa haka nan wani shi ma zai koya wani mummunan aikin sai dai ya ringa aikata shi a gefe zamanin sa babu wanda yake ganin sa babu wanda ya sani bai yi aune ba kawai sai ya ji maganganu suna yawo a gari ga abin da yake aikatawa yan uwa ba haka bane haka ne shi sa ɗaya daga cikin mawaka zuhair a ibn abi salma ɗaya daga cikin shahararrun mawaka na lokacin jahiliya wadda in kana bayani game da mawakan lokacin jahiliya yana ɗaya daga cikin mutum ukun da babu kamar su eh babu kamar su in ka ce imrul qais ai kowa san imrul qais ko yawa in ka ce nabiga kun san nabi ga ayyuka juma ko to sai yana ɗaya daga cikin zuhair ibn abi salma akwai irin su antar ibn shaddad da sauransu na san wanda suka karanta shuwara'ul jahiliya na bangaren adabi za su ga abubuwan su da su to shi ne ke cewa mahma takun inda mri'in min khaliqati wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lami yace wa mahma takun inda mar'in min khaliqati yace di yadda wata dabi'a ta kasance ga mutum dabi'a ce mai kyau ko mara kyau wa in khalaha ai koda yana tsammani takhfa 'ala nasi ita wannan dabi'ar ta buya ga mutane yace to ulami wallahi sai an santa ba haka bane wata wata rana wannan dabi'a ta sai an santa saboda haka babban abin da ya kamata yan uwa shine in zaka yi abu kawai kai dan Allah amma ya bayyana amma bai bayyana ba kai dan Allah kai ya bayyana mutane sun yabe ka su suka ziyo bai bayyana ba mutane ba su yabe ka ba dama dan Allah kai lada kake jira Allah madaukakin sarki ya baka so haka ƴan uwa irin wannan abin da makaranta a cikin wannan hadisi baya ɗaya daga cikin abin da ake irga shi a cikin riya kai aiki dan Allah mutane su gani su yabe ka ko da ka ji daɗi a ranka insha Allah ta'ala wannan bare bace Allah madaukakin sarki ya samu dace amin mala yace babu tahrimin nazar ila almar'ati alajnabiyyati wal amrad alhasan babin da zai bayani game da tahrimin nazar ila almar'ati alajnabiyya babin da zai bayani game da haramcin duba ko kallo zuwa ga macen da take ajnabiyya me ce ce ajnabiyya wacce mace ake ce mata ajnabiyya ita ce macen da baka da wata alaka da ita ma'ana laisa bainaka wa bainaha muharramiyati sawa'un kanat qariba am ba'ida ita ce irin macen da babu wani abu na haramcin aure tsakaninka da ita ko da makusanci ka ce ko ta nesa duk macen da take haramun ne aure tsakaninka da ita ta zama muharramarka ƙanwarka yarka babarka kanwar babarka kanwar babanka duk waɗannan waɗanda Allah madaukakin sarki ya tattara su ina cikin sautin da za'i ko yace hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhwatukum min ar-rada'ati wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati allati fi hujur wa raba'ibukum allati في حضوركم كو من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم أبنائكم الذين من أسلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان عليما حكيما هو سيتي والمحسنات من النساء waɗannan wanda Allah maɗaukakin sarki ya lissafa su ne waɗanda suke muharramai su ne muharramai wanda babu aure tsakaninka da su to duk macen da take ba muharramaka ba ajnabiya ka ce ko da kaga kuna da wani kusanci da ita yanzu misali macen da za a ce yar gidan kanin babanka ko yar gidan kanwar ko yayar mahaifiyarka kaga wannan akwai alaka mai kyau ko to ka sani ajnabiya ka ce duk abin da aka ce haramun ne ga wata mace ajanabiya ya faru tsakaninka da ita to kai ma haramun ne tsakanin kai da ita ya faru saboda ba ba muharrama ka bace asalin akwai aure tsakanin ko babu akwai aure akwai aure saboda haka haramun ne wala yace to haramun ne kallo ka tsaya ka tsantsira wa irin wannan idan aka ce kallo ya danga zai zai koshi kallo kashi biyu akwai kallon da ake yi wa mace na sha'awa akwai kuma kallon da ba na sha'awa bane ina fata an fahimta to kowanne daga ciki haramun ne inda ya wuce ka'ida ina fata an fahimta da kallon da yake na sha'awa ne da wanda yake ba na sha'awa bane duk haramun ne eh shi ta zamu zo makaranta a gaba kallon da yake ba na haram ba kadai shine kallon da kai shi ba bisa ankara ba ba bisa lura ba ka lura ba irin ka kai kanka waje kawai sai ka kalli mace to wannan kallon da kai suka dauke kanka shine naka idan ka koma ka ara kallon ta ka kalli haramun yan uwan fahimta yawwa to wannan haramun ne ballantana kuma kallon da yake na me na sha'awa ina ba ta fahimta yawa to wannan kallon shi yafi zama shi yafi zama kuma mafi haramci sannan abu na biyu uwa Allah madaukakin sarki ya haramta irin wannan kallon sawa'un kallo ne da kai shi a zahiri ga kaga ta kana kallanta ko kuma kallon da kai shi a cikin gilas karkashin ko kuma tawasitar akwatin talabishin ko kuma waye da take hannunka shi ma da haramun ne dan uwa an fahimta irin irin mata da ake sakowa a TV a drama ta wasan Hausa ko a India ko a American film ko a kowane irin film da ake sakowa irin wannan matan ajnabiya kace eh ba harama kace to haramun ne kallanta shine zattan to ai a jike shi da mu injiniya aiki wallahi haramun ne wallahi haramun ne kawalan wahidan ba wani bambanci ba wani bambanci eh za a rubuta mai abin da aka ce haramun ne mutum aka tara mai ake masa in kai aka tara mu sai a baka lada aka alaga mata malam zalibi kai wato ɗan'uwa ku fahimci wani abu ku fahimci wani abu da kyau wannan bayanin fa muna yin bayani ne ga macen da take misali a ce a ta rufe jikinta ba ba fa ta fito da jikinta muke nibi ba an gane macen da ta rufe jikinta kai mata kallo ka tsira mata ido ko kai mata kallon sha'awa haramun ne ya kuma macen da ta fito da wani bangare na jikinta gashin kanta a waje dantsanta a waje ƙorinta a waje ta sa ka yaɗa mummuya kuma irin waɗannan ‘yan uwa an fahimta? haka hukuncin yake haka hukuncin yake ‘yan uwa haka al'amarin yake to haka daidai ne da mutumin da ya kalli mace a fili da wanda ya je tsira wa mace ido a cikin tv yake kallonta wallahi haramun ne haramun ne wannan muna bayani ne akan ta rufe jikinta ta sa hijabi ta yi kaza da kaza da kaza ba irin matan da kuke kallo a tv ba yawwa ba irin matan da kuke kallo a TV ba dama waɗannan ko menene ma wanda bai halatta kalle ta aka ba bai halatta kalle ta aka ba ka'ida Allah madaukakin sarki ya samu dace bayani zai zo a gaba insha Allah ta'ala mala yace wal amradul hasan huwa al amradul hasan haka nan haramun ne a kalli al amrad al hasan abin da ake wanda ake cewa al amrad shine saurayi matashi kyakkyawa wanda gemu bai fara fito masa ba ina fata an fahimta ya dan fara girma shine suka ce asabul ashabul ladhi lam tambut lihiyatuhu shine irin matashin da gemu ma bai fara fito masa ba amma irin wanda Allah madaukakin sarki masa suffa ta kyau to shi ma a matsayin sa na namiji kai ma a matsayin ka na namiji bai halatta ka kura mai ido kai ta kallon sa tsuru irin kallon na kurilla ba ina fata an fahimta شيخ الإسلام بي تيمية أتكلم مجموع الفتاوى yake cewa duk saurayin da yake haka to baya halatta ka kalle shi sawa'un da sha'awa ne ko ba da sha'awa ba an gane don wani ya ce ai shi shi me haɗa shi da namiji haka ne me haɗa ka da namiji amma abin da ake nufi shine akwai kallo na burgewa kawai kallon sa yake kawai dan ya ji dadin kallon nasa shi babu ruwan sa Allah madaukakin sarki ya kare shi ba harka ba harkar neman maza yake ba wani zai kalle shi ne da sha'awa saboda shi dan neman maza ne haka ne wani shi kuma zai kalle shi ne kawai saboda ya burge shi ai ko a cikin mutane zaka ga akwai wanda aka kalle shi ka ƙara kallon sa haka ne ko Allah madaukakin sarki ya masa siffa ya masa zati mai kyau to irin wannan kallon shi ma baya halatta namiji ne dan uwanka amma ka tsara masa ido ba daidai bane Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa a irin wannan ka tsara masa ido kana kallon sa irin wannan kallon yace daidai mutum yake musamman kallon idan ya hada da sha'awa yace wannan kallon daidai yake da mutum ya kalli matar da take muharramarsa misali mutum ya kalli babarsa ko kanwarsa ko yarsa da kallo na sha'awa me hukuncin wannan kallon yan uwa haramun ne ina fata an fahimta to shi ma wancan haka yake sannan yake ko da a cikin jinsi jinsin mace da mace ko namiji da namiji akwai wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi su da siffa siffa mai kyau wanda zaka ga daban suke unique ne a cikin mutane to irin waɗannan irin waɗannan hatta mata ƴan uwansu baya halatta su rinka tsara musu ido suna musu irin wannan kallon ba daidai bane shi sa imamun nawawi Allah madaukakin sarki masa rahama a cikin littafinsa a majmu'u sharhul muhazzab yake cewa koda koda ba da sha'awa bane baya halatta irin wannan mace ta tsirawa ɗan uwanta mace ido ko namiji ya tsirawa ɗan uwansa namiji ido irin wannan kallon wanda zai fita daga aida kallon da babu babu abin da zai sa babu babu wata ruwa da zai bayi a yi masa irin wannan kallon ba daidai bane ɗan uwa na fata an fahimta to da wannan ne kuma a zan shigo da wata mas'ala wata ita ma ta iya shiga cikin irin wannan akwai irin ƙananan yara wanda za ga su yara ne ƙanana yan shekara hudu biyar ko abin da ya kama da aka to irin su suma lallai sai iyaye sun sa ido akan su akwai yaran da za ku ga tun suna ƙanana mace ce amma za ku ga Allah madaukakin sarki ya yi ta da garin jiki haka ne ko to in aka samu masu irin wannan allazina fi qulubihim maradun masu cuta a kwakwalwarsu masu cuta a cikin zuciyarsu sai kuka irin wani yaran suna burge su suna sha'awarsu ina fata an fahimta a fahimci wannan da kyau yan uwa to shi ma irin wannan haramun ne haramun ne babba ya rinka kallon karamar yarinya ko da bata kai shekarun balaga ba da kallo irin na sha'awa haramun ne abin da ya sana kawo wannan yan uwa shine saboda wata qadiya ta faru wannan sati da ya gabata an samu wani mutum da ya lalata shekara ta 40 ya lalata wata yarinya shekara uku ai duk kun ji labarin a rediyo ko ta mutu yanzu yarinya ta rasu abin da ya ja hankali na nake wannan maganar shine mahaifiyar yarinya lokacin da ake hira da ita sai take cewa wata rana sun fito za su tafi unguwa ita da yarinya tata sai shi wannan mutumin ɗan shekara arba'in da ya lalata mata yarinya yake cewa da yarinyar babbar yarinya ta ce abin da ta ji kunnanta ya ji a cikin murya suke ne ta mata babbar yarinya ita wanda yarinya ta ce babbar yarinya shekara ta uku shi kuma shekara ta arba'in yake nufi da babbar yarinya ta ce sai da abin ya faru sai take rikolin ɗan magana shi ne abin yake dawo mata in kuwa kun fahimta to kun ga akwai wani abu a cikin zuciyarsa game da yarinya kenan gashi nan ya bayyana a fili saboda haka duk wanda yake da yarinya karama lalle ne ya rika sa ido akan ta irin wannan saboda yanzu lokacin ya lalace astaghfirullah lokacin ya lalace akwai marasa imani da yawa akwai marasa kirki da yawa yar karamar yarinya za a ɗauka a lalata kuma wannan ina baku ina ba ku abin a dunkule gaba ɗaya ba wai maza da suke jan yara ƙananan yara mata suna wasa da su ba a'a hatta su ma matan a tsakaninsu ƙaramar yarinya ka karanka lura da ita ina gaya muku wannan ku rinka lura da ƙananan yaran ku mata duk yarinyar da kaga ta fiye shakuwa sosai da wata yarinya to ka rinka sa ido a tsakaninsu wannan kurma baki ne da bayar Allah madaukakin sarki ya samu dace saboda haka a mala ya ce babin da zai bayani game da haramcin kallon matar da ba muharramaka ba matar da take ajnabiya baka da alaka da ita sannan kuma wal amradul hasan da saurayi wanda yake kyakkyawata mala ya ce li ghairi hajatin shar'iyya ba tare da wata haja ko wata bukata da shari'a ta yadda da ita ba idan akwai bukatar da shari'a ta yadda to sai a kallo shi ma kallon da bai wuce ka'ida ba kallon da bai wuce ka'ida ba ‘yan uwa, hakanan bil'akas, bil'akas shi ma kuma yadda aka haramta wa namiji ya kalli mace kallon da ba daidai ba, ita ma macen ba daidai bane haramun ta sawa namiji ido wannan shi ma ba daidai bane ina ba ta an fahimta shi ma ba daidai bane addinin musulunci diya hana addinin musulunci diya hana saboda yadda a cikin mata akwai wanda suke iya fitinar maza haka a cikin maza akwai wanda suke fitinar mata haka ne ko ba haka bane shi sa daga cikin magabata kamar sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda yana gani cewa idan aka samu shi yana gani cewa idan aka samu irin waɗannan samari masu kyau da yawa wanda suke da surar da za su fitin mata ya ce to lallai sai an rage musu kyansu sai an canza musu kamanni bari ku je da sayyidina Umar akwai wani saurayi mai suna Nasar ibn al-Hajjaj an Nasar ibn al-Hajjaj sunansa saurayi ne matashi ne da ana buga misali da shi wajen kyau a lokacin sayyidina Umar tabi'i ne Abu Nu'aym a cikin Hilatul Awliya ya kawo kissarsa kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kawo kissarsa a gurare da dama a cikin majmu'ul fatawa nashi abin da ya faru shine sayyidina Umar kun san mutum ne da yake shugaba da duniya ba taba ganin adalci irin lokacin sa ba saboda haka yakan yi zagaye da ran gadi a cikin garin Madina yana jin abin da talakawansa suke ciki wata rana ya zo wucewa ta wata unguwa sai ya jiyo a cikin wani gida wata mata tana waka tana cewa هل لي من سبيل إلى الخمر فأشربها وهل لي من سبيل إلى النصر بن الحجاج tana cewa kaɗai ya dame ta ina ma zan iya kaiwa ga giya don na sha ko na buhu kaɗaicin da nake ji ya tafi ko kuma na iya kaiwa zuwa ga matashin nan kyakkyawa na turbin alhajjaj ina fata an fahimta yan uwa sayyidina umar ya ji ana ambata wani saurayi daga cikin wani gida kun ga akwai matsala wata mata daga cikin wani gida tana ambata sunan wani saurayi da ya dawo sai ce to a nemo masa wannan saurayi wannan matashin saboda haka aka je ba wahala sai aka samu shi dan gari ne kowa ya san shi aka aka samu shi aka ce halifa yana kiran ka yazo shi ya dauka wani abu ne saboda haka yazo wajen halifa yana zuwa wajen sayyidina umar sayyidina umar ya kalle shi ya kare masa kallo sai lalle arna arna saboda kyakkyawa ne duk inda kake neman kyakkyawa kasa in ka same shi ka sami kyakkyawa to ba za ta yi ba gaskiya wannan barin ka a cikin mutane fitina ne sai saboda haka ina wanzan mai aske mai wannan gashin kan nasa ina ba ta amfani da ai kun san su da ke larabawa ne suna ado da gashi gashin sai na ƙara musu kyau haka ne yawwa an aka wanke gashi aka gyara shi na ƙara musu kyau ba irin gashin ka ba ba irin ba irin naka bane saboda haka sai yasa aka aske masa kai Allah sarki saurayi bai san abin da ya ba saboda aka aka yi wannan sumar gaba ɗaya aka aske ta to da aka aske shi sai aka dawo masa sai aka dawo da shi wajen sayyidina Umar sayyidina Umar yagan sai ya ga ya ƙara kyau sai ya ga kyan nashi ya ƙara fitowa to aiko ba za a yi haka ba eh yace to yanzu abin da za a yi tunda dai abin haka yake yace to wallahi baba kai ba zama a garin Madina sai baba kai ba zama a garin Madina sai aka sayyidina Umar ya kore shi daga garin Madina ya kuma Iraki ba abin da yi kawai me yasa sayyidina Umar ya ga zaman sa zaman sa an fara waka a cikin gida ana bata sunan sa nan gaba bai abin da bai ga yanzu ka duba sai ga shi me laifin sa shi ya lici kansa ba shi ya lici kansa ba amma sayyidina Umar sai dai masa hijira ya masa kaurar dole ya kuma da shi Iraki wata rana ya aiko sayyidina Umar ya ce dan Allah ai hakuri ya dawo cikin iyalansa da iyayensa haka kawai a mai da shi gefe saboda Allah sai da umar ya ce wallahi inda yana rayu ba zai dawo cikin garin iraki ba kuma abin da ya faru kenan ina fata an fahimta saboda haka yadda mata namiji yake fitinuwa da kyawawan mata su ma mata suna fitinuwa da kyawawan maza shi sa hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hajjin bankwana ya goyo kanin ya goyo kaninsa sallallahu alaihi wasallam akan abin hawansa mai suna alfadl ibn abbas alfadl ibn abbas yayin abdullahi dan abbas ne ina fata an fahimta saboda ka shi ma saurayi ne matashi kuma kyakkyawa yana bayan taguwar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tafiya sai wata mata ta tare annabi za ta yi mata tambaya sallallahu alaihi wasallam to matar ita ma matashiya ce kuma kyakkyawa saboda ka tatar annabi za ta yi masa tambaya sai kallon kallo tsakaninsu shi ya kalle ta ta kalle shi shi ya kalle shi ita ta kalle shi sai annabi ya lura sai annabi ya kama kansa haka sai ya jiyo da shi nan bangaren sallallahu alaihi wa sallam hadisi yana cikin bukhari da muslim ya ƙara kuma annabi ya ƙara dawo da kansa haka sai da cika ya kasa uku kamar yadda hadisin ya nuna ina fata an fahimta to ashe kaga yadda hadisin ya nuna ta fitini da kyansa kamar yadda shi ma ya fitini da kyanta saboda haka yadda yake yadda bai halatta namiji kura mace ido ba haka ita ma mace bai halatta ta kura namiji ido ba ba daidai bane ba daidai bane yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa kamar yadda zamu karanta a farko qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim haka ma yake qul lil mu'minati be yaghudduna min absarihim yadda Allah ya kirayi mazaje ya ce su rintse ganin su su sassauta ganin su haka Allah madaukakin sarki ya umarci mata ya ce su ma su sassauta ganin su duk ɗaya ne sawa'un bi sawa' Allah subhanahu wata'ala ya samu dace qala Allah ta'ala amma ne yace Allah madaukakin sarki yace qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum Allah madaukakin sarki yace da annabinsa tsira da aminci tsar tabbata a gare shi qul ka ga ya musu ya rasulullah lil mu'minina ka fada wa mu'minai yaghuddu min absarihim su sassauta ganin su me ake nufi da su sassauta ganin su su yi kontrol ɗin ganinsu kada su kalli komai sai abin da Allah ya dare shi sannan wa ya hafazu furujahum abu na biyu kuma su kiyaye farjinsu shi ne sai malamai suka ce ƙarƙashin wannan ayar yana nuna mana cewa ashe lallai ido shi ne babban makamin da kan kai mutum zuwa ga afka zuwa ga zina dan idan ido bai gani ba babu yadda za a yi zuciya ta raya haka ne yan uwa idan kai bai kalla ba ballanta na zuciya ka ta raya amma wallahi in dai har za ka saki idanka ka sake shi babu kaidi yana kallon duk abin da ka ga dama to ko shakka babu za ka tsinci kanka a cikin ramin nadama ko shakka babu komai ka buɗe idanka ka kalla e komai ka kalla ka kallan a zahiri ka kalla a baɗini komai kana kallo to wallahi dole ne za ka kai kanka cikin nadama galibi makami na farko da shaidan yake rikewa wajen afkar da mutane cikin zina shine kallo shine kallo galibi abin da yasa zinace zinace suka yi yawa ƴan uwa har ta hanyar da mun ma kasa control ɗinta an rasa yadda za a yi ƴan uwa mu kalle yadda muke cike zina ta yawa mace ta nemi mace yayi yawa namiji ya nemi namiji yayi yawa haka ne ko ba ka bane ƴan uwa wannan abin da yake faɗa shi yake shine abin da yake faruwa kuma kowa sai dai maka kuka an kasa control ɗin abin kullun abin ci gaba yake yi ko kun san cewa ‘yan uwa ɗaya daga cikin abin da ya haifar da abin yawan sai yawa shi ne kallace-kallace? Wallahi ‘yan uwa shi ne, ko ma shekara arba'in da suka wuce a baya, ko ma shekara hamsin da suka wuce a baya lokacin da babu waɗannan a kallace-kallacen da yawa. Mafi ƙaranci abin da za ka iya kallo waɗannan lokuta sai dai TV. TV ce da kaset. ko kala ba babu a lokacin. Wato, kaset ɗin bidiyon ma a lokacin da bidiyo ta shigo, wani ɗan ƙaramin kaset ne kuma ba kowane a unguwa sai ga gida ɗaya ne mai tv da bidiyo ba haka ba ne a lokacin abin da ake kallon kawai shine ctv a kalli labarai ranar lahadi a kalli indiya ba shi ba shi yana abin da ake ba indiya kawai ake kallo ranar lahadi ba abin da ake kallo to shi sa yaro bai san wani abu a cikin zuciyarsa irin waɗannan abubuwan ba bai sani ba ballantana ya abin da ɗin aiwatar da su ƙwarai da gaske amma yanzu sai kasance satellite ta shigo daga baya satellite wannan alqanawat alfadaiya din suna haska maka duniya gaba daya suna haska maka duniya gaba daya duk abin da kake so zaka kalla ga fina-finai ne ga na Hausa ga na Turanci ga na Larabci ko na ina da akwai kuma dukkanin fina-finan nan gaba ɗayan su ne maka jam'i dukkanin su gaba daya babu wanda suke kare haƙƙin shari'a musulunci a cikin su sawa'un na musulmin ko wanda ba musulmin ba haka ne yan ko baka ba mafi karancin abin da fina-finan da kake kallo a cikinsu shine zaka kalli mace tsirara ina ce tsirara ba ina nufi ta tuba kayan ta tsirara ba a'a zaka kalli gashin kanta ba a kallo za a kalli dantsanta nan ba a kallo za a kalli ta sa kaya da mamu ana kallon wannan ko ba a kallo wannan fa shine mafi karanci banda wanda su kuma a cikin fina-finan nan zaka samu rungume rungume tsakanin namiji da mace wannan shine abin da ake kallo ko ba shi bane to waɗannan abubuwa ne kuma da suke motsa sha'awar ɗan namiji da mace to ta za a ce kullum kana gaban tv ko ka riƙe waya abin da kake kallo kenan kuma ka zauna lafiya wallahi ka yaudar kanka wallahi ka yaudar kanka ko mutumin da yake da aure ne ba yana da iyali ba da zai biya buƙatarsa ko mutumin da yake da aure ne idan ya sa wannan abin a gaba ya kasance shine abin kallon sa wallahi ba zai zauna lafiya ba ballantana kai matashi da baka da aure sai dai idan kai juye ka runguma fulo kawai kuma ka sa wai ka baka da aiki sai kallace kallacen banza da nawafi kallace kallacen banza da nawafi gafi na fi nan ba tsaye da sun zama mana bala'i a cikin a cikin mutane sun zama mana bala'i yara yan mata da samari ba su da aiki sai kallace kallacen fina-fina finan maza ina kake tsammani za a zauna lafiya ba dole fyaɗe yawa ba a rinka ƙananan yara fyaɗe ba ba dole zinace zinace yawa ba abin da yake faruwa kenan yan uwa to in dai idan ka ba za ka iya control ɗinsa ba to ba za ka iya control ɗin farjin ka ba shine ka'ida yan uwa shi sa ku kalla haka Allah madaukakin sarki ya dauke ce kullil mu'minina annabi ya gaya mu'mine cewa ya gubbu min absarihim su sassauta ganin su su rintse ganin su da kallon abin da baya so na haramun sai ce wa yahfazu furujum sannan sai sai su iya kiyaye mai farjin su idan ka saki ganin ka farji ba zai kiyaye ba wannan ka'ida ce Allah madaukakin sarki ya samu dace amin fa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace inna sam'a haqiqa ji والبصر دغني والفؤاد دزوتيا كل اولئك كان عن انه مسؤولا dukkan waɗannan abubuwan ababan tambaya ne a gobe kiyama idan Allah madaukakin sarki ya tara mutane dukkanin su da jinka me kake ji da ganinka me kake kallo da zuciyarka me take raya maka wallahi duk wannan sai Allah ya tambaye ka a gaban gobe kiyama duk gaba daya duk gaba daya saboda haka ka ji Maryam macin da bai kamata ka ji ta ba ka saurara abin da bai kamata ka saurara ba ka kalli macin da bai kamata ka kalle ta ba zuciyarka ta raya maka zina ko waɗannan abubuwan da suke na haramun to duk gobe kiyama sai kai wa Allah madaukakin sarki bayani yadda aka yi haka wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce ya'lamu kha'inatal a'yuni Allah subhanahu wata'ala yana sanin kha'inatal a'yuni maha'inciyar ido ido ne amma kuma maha'inci to Allah madaukakin sarki ya san shi wane ne maha'incin ido shi ne Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda tarjumanul qur'ani ke cewa shine mutum ya shiga cikin gidan wasu mutane ya je ya zauna ana hira tsakaninsa da su a cikinsu akwai wata mace kyakkyawa a cikin sai ya rinka sata kallonsa eh sai ga kowa ya dauke kai ana ta hira sai ya rinka sata kallonta ta gefe idan idan hankalin mutane da zuwa gare shi kuma sai ya dauke kansa kha'inatul ayuni kenan abin nan da yake Allah madaukakin sarki yana kallonsa ko baya kallonsa yana kallonsa kuma ya san abin da yake idan ka yaudare su su sauran zaka yaudare Allah ne to wannan ko ba dole sai a cikin gida ba e ko a waje ne kana zaune mace ta zo wucewa kuna hira kana kana kana abin nan kha'iratul ayuni kenan eh kha'iratul ayuni maha'inciyar ido Allah madaukakin sarki ya santa wa ma tukhfi sudur da kuma abin da kirji yake boyewa lokacin da ido yake kallo mai kirji yake rayawa a lokacin game da ita Allah madaukakin sarki di ya san wannan kuma wallahi sai an maka hisabi Allah ya kiyaye akwai aiki fa a gaban mu yan uwa eh akwai aiki وقال تعالى الله مدوكين سركي ان ربك لبل مرصاد للي حقيقه ubangijinka labil mirsad yana madakata ka kalla abin da zaka kalla ka taba abin da zaka taba ka ji abin da zaka ji karshe zaka ji ka tadda Allah madaukakin sarki a madakata yana jiran ka ina ce madakatar shine lokacin da zaka tashi daga cikin kabarinka lokacin da mutum zai fito daga cikin kabarinsa ba kaya a jikinsa duk yanayin yadda aka halicce shi haka ya koma sannan a lokacin Allah maɗaukakin sarki ya sassauto da rana a lokacin Allah maɗaukakin sarki ya sa mutane sashinsu wa sashi sun wa junansu ƙawanya to a lokacin za ka tadda Allah maɗaukakin sarki zai maka hisabi akan abin da ka aikata a lokacin zai maka hisabin duk abin da ka aikata a lokacin ina maguda يقول الإنسان يومئذ أين المفر سألتي من كلا لا وضر إلى ربك يومئذ المستقر a lokacin da wannan abin da na gaya muku zai faru dan adam zai rika cewa ainal mafar ina maguda ina gurin gudu ina zan je na buya sai masa kalla ai babu wannan zancen kwata kwata ai matabbata duka yanzu a hannun ubangijinka take eh misalin da zan baku shine kamar mutum ne dauki kiyashi ya dora shi akan tafin hannunsa an fahimta za ga kiyashi zai ta kaiwa da koma yana so ya gudu ko kai ya kake kallon sa zai gudan maka akan tafin hannunka zai gudu duk inda zai je a tafin hannunka ba kana kallon sa ba walillahi al-masalul a'la wallahi al-masalul a'la babu inda ka isa ka je a lokacin to wallahi yan uwa duk abin da muke a lokacin zai dawo mana a lokacin zai dawo mana Allah madaukakin sarki zai zai sa mana wani irin memory mai kaifi wanda duk abin da muka aikata din a duniya wallahi aka zai rinka dawo mana mana kallon sa ɗaya bayan ɗaya yawma idh yatazakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra haka dan adam zai rinka tuna duk abin da ya aikata duk abin nan mutum zai rinka tuno shi amma me amfani ta nan a lokacin kai dan a kafa maka hujja akan kanka ne shine kawai Allah mu dauke sarki ba mu ikon can jarabawan wannan rana malai cewa an abi hurairah radiyallahu anhu hadisi na farko a cikin wannan babi an karbo shi daga sahabi abu hurairah Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda an annabi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi kale yace kutiba ala ibn adama nasibahu kutiba ala ibn adama nasibuhu min az-zina mudrikun zalika la mahalata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce an rubuta wa ɗan adam rabansa na zina abinda mutum zai samu na raban zina da ya aikata a duniya an riga an rubuta la mahalata ba makawa sai ya riske wannan abin nasa duk abin da mutum zai aikata na zina Allah maɗaukakin sarki ya rubuta shi kuma sai ya riske wannan abin da Allah maɗaukakin sarki ya riga ya rubuta to shi ne sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe mai tafsilin yadda abin yake sai ce al'ainani idanuwa guda biyu suna yin zina amma zinahuma zinar ido shine annazur kallo ɗan uwan fahimta annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce idanuwanka da idanuwa na da idanuwan kowa da kowa suna yin zina amma menene zinar ido shine kallo kaje ka zauna a kan hanya kaje ka zauna a layi kaje ka bude tv kana ta kallon abin da bai kamata ka kalla ba wallahi dan uwa ka sani idanuwanka zane suke a lokacin inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a lokacin zane idanuwanka suke ka sani ko baka sani ba wannan fa kamar yadda na faɗa muna bayani ne game da kallon kawai da bai kamata ba ba wai mace ta fito tsirara ba kawai ta fito da shigar da bai kamata ba ko kuma ta shigo ta fito da shiga da shigar da ya kamata ka tsama mata ido ka tsira mata ido wannan haramun ne mace ta fito a cikin hijabin ta komai da komai yadda ake shari'a ta ce mace ta yi shiga sai ka sa mata ido shi ba ake nufi haramun ya kuma ta fito kanta a waje hannunta a waje ta dama jikinta kuma ka sa bai da ido kaga gulmatun ba'duha fauqa ba'din kenan Allah ya kiyaye to ya kuma mutumin da zai je ya bude TV ko ya bude waisa yana kallon tsirara namiji tsirara mace tsirara kuma mutum yana kallon suna ma'amala ta jinsi wato wato ƴan uwa wannan abin da nake faɗa wallahi ya zamto mana wata gobarar daji yanzu ya zamto mana wata gobarar daji idan kana jin irin kesu da suke faruwa irin wannan wallahi zaka kuka zaka kuka irin waɗannan matasan mu matasanmu maza da mata inda za ka karɓo yoyin suka dudduba da sai kai kuka wallahi da sai kai kuka wani malamin makarantar sakandare ke ban labari sai yara ne aka kama su irin wannan da wayoyi sun zo da wayoyi aka kwakwace to wallahi kusan duk wayar da ka buɗe shi ka irin waɗannan fina-finan a ciki akwai wasu shaidanu marasa mutunci wanda bai kamata a rika barinsu a cikin mutane ba suna nan sun je sun zauna wasu yan downloading suke kuma ne suna tura irin waɗannan abu suna tura irin waɗannan abu suna tura wa mata da maza irin waɗannan fina-fina duk wanda ya tura wa wani ko wata irin wannan fim ɗin ya kalla adadin kallon da aka yi wallahi sai a rubuta masa alaki adadin mutanen da suka kalla da adadin yawon da abin ya yi wallahi akwai alaki a kansa ka ɗauka shi da ka tura wa na farko ya tura abokinsa shi ma ya tura abokinsa su sun kalla su su biyar waɗancan sun kalla su goma waɗannan sun kalla su su biyar ka ɗauka mutum arba'in sai kalla duk mutum arba'in nan sai an ɗauka ta ya ɗauki allakinsa an ba wannan medalo na farko da ya tura musu wallahi ka'idan laifi ke na haka al'amarin yake ya uwa marin ƙajin tsoron Allah maɗaukakin sarki duk lokacin da ka keɓanta daga kai sai kai to ka tuna akwai wanda ya fi ka ƙarfi da isa komai naka a hannunsa yake kai kake da buƙatar komai a hannunsa ba shi da buƙatar komai a hannunka yana kallon ka ka tuna akwai mala'ikun da Allah ya ajiye suke maka rubutu kiraman katibi na ya alamu na mata na suna nan suna tare da kai ka ji kunyar su mana ko ba za ka ji kunyar kowa ba ya kamata ka ji kunyar mala'ikun da kake tare da su ka daina mai da Allah maɗaukakin sarki mafi ƙasƙancin mai kallon ka babu yadda za a yadda muke a cikin masallacin nan da mutane haka mutum ya zai kunna cibi da abubuwan banza yana kallo akwai wanda zai iya haka me yasa ba za ka yi ba ba saboda yan uwanka ne mutane suke kallon ka ba to amma Allah yana kallon ka kuma kake kake kunnawa yanzu ka fi jin kunyar Allah akan kunyar mutane ka fi jin kunyar mutane akan akan kunyar Allah ka fi ganin girman mutane kada su kalle ka kana abin da ba daidai ba akan Allah da ya halicce ka yan uwa mu kalla da kyau kowa ya kalli kansa shi shi kadai yayi wa kansa fada akan abin da yake yi irin wannan a mu tuba mu koma ga Allah madaukakin sarki yan uwa lokaci bai kure mana ba amma abubuwan wallahi sun yawa yan uwa kananan yara kananan yara zaka samu sun kewaya suna suna kallace kallace ɗan mutsi ɗan mutsi mutsin yara yan uwa wannan wayar wallahi bala'i ce ta cutar da mu wannan wayar wannan wayar da ba da annabi hana mutsi ne abubuwa ba da mun da mun tare mutsi ne mata gaba daya ta cutar da mu wallahi yan uwa ta cutar da mu dinnan wajen gaba ɗaya na yi jam'u ku gaya min mutum ɗaya a cikin wanda za mu ce waya ba ta sashe sa ba Allah dukan mahanni da nake magana dukan don Allah a cikin waye zai ce waya ba ta sashe sa ba Allah ta cutar da mu nan tana da amfani amma wallahi yan uwa sharrin wayar da wayar ta take jawo mana wallahi yafi yafi alkhairanta yawa ni a irin a irin nawa binciken da duban da na yan uwa yanzu babu abin da ake saba Allah a kansa kamar waya Allah kusan 90% 90% a cikin abin da ake a cikin waya wallahi saban Allah 90% in ma ban rage ba min hira da suke cewa ai malam ka rage ma wannan kai yayi kada Allah ya kyauta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kallo shine zinar me shine zinar idanuwa wal udhnani zinahuma al istima hakanan kunnuwa su ma suna zina annabi yace zinar kunnuwa shine sauraro shine sauraron maganar matar da bai kamata ka saurari maganar ta ba kuma irin maganar da take a irin maganar da take bai kamata ka ji ta ba ai komai alar ya ce wan nazur ilal ajnabiyatu ko sai ce me wata lazuzu fi kalamiya ai mai alari ya gama karatu wato alari alari in zamu dauko shi safa akwai karatu a cikin alari fa wallahi akwai karatu a cikin alari yace wattalazzu bi kalamiya da jin dadin zancanta da jin dadin zancanta ai ko Allah madaukakin sarki a cikin alƙur'ani ya ga mana cewa a a da yake bayani game da matan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace me wala takhda'na bil qawl ko fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa ya ce wala ta khaba ana bilkoli kada ku sirantar da maryam ku lokacin da za ku yi magana da wasu mazajen sai ce fa yatma allazi fi qalbihi maradun sai wanda a cikin zuciyarsa akwai rashin lafiya ta sha'awa sai ya darsan masa sai ya rinka jin sha'awarsa ta tashi matan fa annabi Allah madaukakin sarki ga wannan magana da yan uwa ya kuma ya kuma mu matan da muke rayuwa da su idan an ce matan annabi kada su siranta maryam su yanzu dan Allah idan ka buga idan ka buga budurwa kawai za ku magana ya take maka wace irin magana sai fa an sai fa an wani gyara mari an an ana magana kamar ba ba fa daidai bane a matsayin ta na budurarka baka aure ta wallahi haramun ne kai sa ba wallahi yawa wannan ba batun wasa bane haramun ne wace da zaka aure mutane ka je ka ta kashe mamariya wallahi haramun ne wannan abin da kake ji wata lazizi bi kalamiya kai ma hadda kai hatta kai shari'a ta ba shari'a ta ce idan mutum zai auri mace ya kalla abin da zai ja hankalinsa ya aure ta idan ya kalla ya tabbatar ya samu abin da yake bukata to kuma wannan kallon na gaba shi ma haramun ne sai ya aura sai ya aura ba fa ba fa zafi bane wallahi haka al'amarin yake yan uwa in dai in dai wato lalacewar abubuwan ne har ma muke ganin cewa abin da ba daidai ba sun zama daidai yanzu wannan abin da ake faɗa kawai wani gani yake kawai ba zai yiwu ba amma shi ne daidai din ko ba ma yi dai sai an faɗa haka al'amarin yake haka al'amarin yake annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wal lisanu zinahu al kalam haka nan harshe shi ma yana zina me zina harshe shine magana zancen da bai kamata ba zancen batsa zancen batsa yanzu har wani abu samarin mu suka fito da shi amma tawaw akwai wani oral oral sex oral sex magana ce kawai za a yi ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato ƴan uwa al'umma ba ta wuce da kuke tsammani al'umma mu ta wuce da kuke tsammani maganganu ne kawai za su zauna su rinka junan su na batsa shi sa wato dole iyaye su rinka sa ido akan ƴaƴansu dole ne in ko ba haka ba za mu ga abin da ba mu bukata yarka tana da waya irin wannan wanda za a shiga internet a yi komai da komai a cikinta ba ka bibiyanta wallahi ba ka da hujja a wajen Allah maɗaukakin sarki wallahi wani shi wani akwai wani ɗan uwa ɗan hizba ne yake bani labari cewa sun kamo wata yarinya irin wani tarurruka da ake da sauransu yace da suke magana da babanta wallahi babanta cewa yarinya babu inda take zuwa ba ta fita ko ina mutuniyar kirki saliha ƙarita ta'iba shi haka yake ɗaukar ta yarinyar nan ina take zuwa mutu ne kirki ce shi dan hizbe ke balla da ce wallahi malam in kaga yadda suke yi wallahi na kan titin ba sa yi da waya tana cikin daki a kunci da waya Allah ya kiyaye wal yadu zinaha al batashu annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi yace hannaye su ma suna zina me zinar hannu shine al batashu shin fadawa shine tabawa shi ne taɓawa mutum ya taɓa jikin matar da ba tasa ba wannan zina ce da hannu yake yi annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya hana haramun ne haramun ne ka taɓa matar da ba muharramarka ba ko gaisawa da mutane sun mai da shi yanzu ka je high institution ka gani ka je university ka gani kai kana gani kai waye ne mutum zai zai tarar da mata a yarin miƙa mutane ka taf taf ana ta tafa ana ta tafa dan Allah ba haka ake ba duk yan makaranta ya kusa yadda ake yi mace fa to wannan hannun da ka taba abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace wallahi a samu a samu irin matsefata ta karfe a taka akan mutum ta fito ta ƙasa ya fi alkhairi da ya shafi jikin matar da ba ta saba wallahi haka annabi ya faɗa yan uwa hadisi ne ingantacce matsefata ta karfe ka ce irin rodi haka fiƙaƙƙe mai tsiri a sa a kanka a taka maka a dake shi da gulba ya fito ta ƙasa shi ya fi maka alkhairi da ka shafi ba wai kan abin da ka shafi jikin matar da ba taka ba hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a wata sahabiya mai suna umaima lokacin da annabi yawa mata mu baya'a cewa ba za su yi sata ba ba za su yi zina ba ba za su zo wa da mazajen su dan da ba nasu ba Allah ya sirikina wala ya zinina wala ya qatunna auladahunna haka ne ko daga ƙarshe sai suka ce ya rasulullahi mai ko hannunka mai maka mabaya'a sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe yace ai magana ta magana ta ga ɗaya daga cikin ku daidai take ga magana ta da guda ɗari daga cikin ku inni la usafihu nisa sai ni bana gaisawa da mata wallahi haka annabi ya faɗa inni la usafihu nisa ya kamata ku haddace hadisin nan eh inni la usafihu nisa bana gaisawa da mata inji annabi duk da na ji wata fatawa wata blank fatawa cewa idan kai sarki ne ko shugaba ka iya gaisawa da fatawa a za ka iya gaisawa da mata wani shayin malamin ya yi fatawa da wannan cewa idan kai shugaba ne babu laifi sai ka gaisa da mace to sai nake tambaya cewa akwai shugaban da kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam akwai yan uwa to shine yace inni la usafihu nisa bana gaisawa da mata to wacce fatawa da Allah ya fi wa malam ban san inda aka samu ta ba amma tsakani da Allah ba daidai bace kuskure ce kuskure ce saboda ka ya kai saurayi ya kai matashi kada ka ɗebe albarkar aurenka kafin ka shiga cikin gida kada ka je zance ka rinka kai hannu kan matar da zaka aura wato ku fahimta yanzu wasu daga cikin samara sun mai da abin ba komai ba ai normal ne ma kawai normal ne wai namiji je ya taba mace ai wai ba zane yake da ita ba ba wani abu ne haka haka abin fa ya zama fa har wani ma yake ban labari cewa idan ma wai kana zuwa zance baka taba mace ganin take kai ba gidaje ne ba ka waye ba ba ka waye ba shi kenan kai sai ta ajiye ka a matsayin wanda ya ta'awara ta je ta samu wanda wanda zai rinka taba ta wai al'ummar annabi Muhammad sai suka zama ka sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya shirye da mu Allah ya gyara mu gaba daya wal qalbu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa rijlu zinaha al khuta kafa ma tana yin zina me zinar kafa shine tattakawa mutum ya taka ya je inda zai sheke ayarsa eh mutum ya taka ya gama ce ya tafi inda take wannan tafiyar da yake zina yake yi ko ya raya cewa bari ya je wajen budurwarsa ko dan ya taba ta ko dan ya wani abu wannan zina yake tafiyar da zina yake kamar yadda ka san lokacin da ka fito daga masallaci zaka zo nan lada ake rubuta maka duk taku daya ɗaukaka darajar ka ake duk taku daya shafe maka kurakuran ka ake haka aka karo su masallaci to haka mutumin da ya dauki kafa daga gidansa zai tafi wajen budurwarsa dan ya je ya taba jikinta wallahi har ya je wannan tafiyar tasa alhakin zina ake rubuta masa zina ne wannan abin da yake sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wal qalbu yahwi yahwa wa yatamanna wal qalbu yahwa wa yatamanna ita kuma zuciya a san abin da take da kuma buratar abin da take shine zinata zuciya ta ƙudirci abin ta samu ta sami irin nufin nan da lalle sai ta aikata to wannan shi maganin sai adam tsira da amince tsara tabbata a gare shi ta wayu saddiqu zalika alfardu aw yukadhibu to duk daga ƙarshe duk waɗannan abubuwan da kai sai farji ya gasgata abin ko kuma ya ƙareta shi mana idan abin ya kai ga namijin da macen suka haɗu suka yi abin da ba daidai ba suka yi zina to shi kana kaga duk waɗansu abubuwan sun yi me sun gasgata ana fata an fahimta amma kuma idan duk mutum ya yi waɗannan abubuwan sai abin bai tabbata ba to kaga babbar abin babban abin bai tabbata ba ba abin da ake nufi sauran abin da mutum ya baya sun share ba a'a abin da mutum ya taba da abin da ya kalla da abin da ya ji duk wannan alhakin sa yana nan amma bai kai alhakin babban zinan ba saboda haka shine sai farji ya gasgata abin ko kuma ya yi me ya karyata Allah subhanahu wataala ya shirye da mu muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi wa hadha lafzu muslim wannan lafzin muslim ne wa riwayatul bukhari a mukhtasara malai ce ita riwaya imam al-bukhari tana da ya ta zo a takaice ba ta kai wannan tsayi ba to naga an nuna mun lokaci ya cika za mu dakata a nan insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa sai mu dora Allah maɗaukakin sarki ya samu dace akwai tambayoyi kamar haka wannan yana cewa assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce ina hukuncin limamin da zai ba da sallah ga jama'a a masallaci ya rera karatu mai daɗi bayan ya idar ya dawo ga abokan sai rinka cewa kuka ji karatu na liman bai daidai ba idaman ya yi karatu idan abokan su ji karatunsa ya yi daɗi shi kenan in sun ji ya samu ladansa amma ba shi da lada a wajen Allah maɗaukakin sarki ba daidai ba ne na'am eh ai sallar gaba daya sallar gaba daya ta lalace ai sallar farkon ta yana da alaka da karshen ta ne in wani bangare na sallar lalace ai ta lalace gaba daya saboda haka in karatun sallar lalace duka na'am a ba ba mamu mamu sallar ta yi sosai da sosai insha Allah ta'ala ba ruwan mamu tambaya ta biyu yaro ne karami yake kiran sallah in ya dawo gida sai ya sami mahaifiyarsa yana ce mata mama kin ji ko an kira su menene eh kin ji ni kuma ma ai na fi su kuma sai na fi kowa to wannan tun da yaro ne karami sai a kokari a nuna masa ana yin komai ne dan Allah ya daina yin kiran sallah dan ya fi su yayi kiran sallah dan Allah madaukakin sarki ya bashi lada yawa wato mafahimta yaran mu tun suna kanana ya kamata barin ka nuna musu yin aiki dan Allah a ringa kokarin tun kuɗe ne daga cikin ayyukan yara a nuna musu Allah madaukakin sarki shi yake da ladan kadai da zai iya ba mutum yawa yaro in ya taso aka insha Allah ta'ala za a samu abin da ake bukata salam ya shek tambaya ta ita ce akwai masu cewa kallo ɗaya shine mutum ya zuba mace ido tun daga farkon layi menene wai ba laifi a haba a karamakan lau wannan ai fatawar margayi kalar rawiti fatawar margayi kalar rawiti ya ce shi tun daga nan in ka tsara bata ido har ta je karshen titin nan kallo ɗaya ne za mu karanta hadisin a gaba hadisin jarir bin abdullahi bajali ne ya tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi game da nazarul faja'a shine kallon bazata kamar yadda ne mana bayani ka kai kanka kawai sai ka ga mace to sai annabi ya ce masa da kaga wannan sai ka dauke idan ka haka annabi ya ga masa sai kana ganin wannan ka dauke idan ka a wata ruwaya annabi yake cewa fa inna lakal ula kallo na farko shine naka wanda aka halatta maka sauran duka haramun ne idan ka kara an fahimta yan uwa Allah ya kiyaye wannan kuma yake cewa malam game da bata yara kanana akwai sakaci ga iyayenmu mata zaka ga uwa ta bayar yarta tana zuwa gurin maza amma ba za ta hana ta ba kaga suna ba ta alawa ko wani abu amma ba za ta tambayi dalili ba gaskiya ne wannan gaskiya ne wannan wanda ya rubuta takardar nan yayi tunani sosai da sosai gaskiya iyaye mata ku yi haƙuri galibi irin wannan abubuwan ni na fi kallon ya fi yawa ga iyaye laifin ya fi yawa ga iyaye mata gaskiya saboda shi namiji galibi lokacin da abin zai sai kaga baya nan ya tafi can neman abincin sai neman muku abin da za ku ci da ku da yaron gaba ɗaya to amma yaron sai su rinka tangaririya a titi a rasa wanda zai kula da su sai kaga wani wanda ba a yadda da shi ba a cikin unguwa yana jan yara jikinsa kuma duk a haka abin yake faruwa yan uwa duk ku kalli abubuwan haka suke faruwa daga alawati yan naira goma yan naira biyar alawat naira goma naira ashirin ake ba yara shi kenan wata rana sai jawa yarinya shi kenan sai abin da ba daidai ba so da haka iyaye mu sani cewa wannan haƙƙi ne da Allah madaukakin sarki ya dora akan mu gaba daya da uwa mace da uba namiji da suna da haƙƙi idan yarinya ta shiga cikin irin wannan abubuwan wallahi sai Allah ya tuhume mu sannan mutanen unguwa mu sai sa ido akan irin wannan abubuwan da suke faruwa dan mutumin da ba a yarda da shi ba a ga ya fiye jan yara gaskiya ai masa magana eh a masa magana in zaka wasa da yaro ka dan yi wasa da shi daidai misali ka sallame shi ciki amma yadda abin ya lalace yanzu koda kana son yara jan yara jikinka to kai ta kazantsan gaskiya eh koda kana da ra'ayin jan yara jikinka yadda abin ya zama haka kai ta kazantsan dan a banza ko ba dabi'a ka bane sai a maka sharri haka ne ko ba ka bane to kai ba a ce ka rinka ka rinka yara jafa'i ka rinka zaro yara ido ba a'a kai ta kazantsan idan alawa ce ka ba yaro da ka ba shi tafiyarsa ina fatan fahimta sannan ɗakin ka a soro ne kai goro ne ka daina yara ka daina jan yara cikin ɗakin ko wani abu yaro ya kawo maka fito ka karba ka ce to tafi shikenan je ka ina fata an fahimta kada ya ce shigo ka maka duk irin wannan yana haifar da zargi wato ku fahimta yadda mentality din abin ya zama shine kusan duk wani mai gaskiya ma ba a kallon sa a matsayin mai gaskiya saboda marasa gaskiyan sun yawa kai da kake akwai kyakkyawan manufa a cikin zuciyarka wallahi wani babu wannan a cikin zuciyarsa baya kallon yarinya ko ba ta sa bace baya kallon ta a matsayin wacce zai iya neman ta kwata kwata to amma yadda akwai wani mutumin banza shi kuma abin da a cikin zuciyarsa yadda wasu suke kallon sa kai ma kuma sai a maka wannan kallon to saboda wani sai kai kokari ka ja mutuncinka sai ka kiyaye duk mu'amalar da ba zan ce dole ba da irin yaran sai a guje ta Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka kuskure Allah subhanahu wataala ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله